الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kama mance yau muna 27 ga watan rajab hijirar manzala sallallahu alaihi wa sallam na da 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun hada babi na tara kamar yadda mala ya ce babu ma sha a fi zaba ile gairin lahi ta'ala mun ɗauki muna kan gabata ƙalal musallifu rahimahullahu ta'ala wa ƙauluhu fasalli li rabbika wanhar duba shahi na dari da sittin da uku ƙalal musallifu rahimahullahu wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi shine Muhammad bin Abdul Wahhab wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar haka nan da fada Allah madaukaki da yace fasalli li rabbik kai sallah domin ubangijinka wanhar haka kai yanka domin ubangijinka kamar a ce fasalli li rabbika wanhar li rabbika sai aka shahi li rabbika saboda bayan ta wadatar da bayanin an gane cewa abinda mutum zai yi na ibada zai yi ne don Allah madaukaki قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وند رحمة الله تكار تبتا قريشي أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك أولنا آية فصل لربك وانحر Allah maɗaukaki ya umarci manzon shi sallallahu Alaihi wasallama a kan ya haɗa bautar wannan guda biyu, wannan bauta guda biyu, wahuma as-salatu wan nusuk su ne sallah da yanka. الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته wannan ibadodi guda biyu suna nuni akan kusantar bawa da Allah wattawadu da kaskantar da kai gare shi wal iftiqar da talautaka bukatuwa zuwa ga Allah madaukaki wa husnu zan da kyakkyawan zato ga Allah wa quwwatul yaqin da ƙarhin yaqini wa tuma'ninatul qalb da nutsuwa ta zuciya ila Allah ya zuwa ga Allah wa ila idatihi haka ya zuwa ga abin da yi wa bawa tanadi wannan bauta biyu bauta wannan biyu da sallah da yanka haka suke nuni cewa yin sallah kusanta ne zuwa ga Allah haka yanka haka tawadu ne ga Allah madaukaki domin ka duba ka ga yanayin da mai sallah zai sunkuyar da kanshi ya dora abin da yi komi daraja shine fuska ya sadda ta yi durkusa ya dora ta kan kasa domin Allah madaukaki kai nauyi na tawadu wal iftiqar da bukatuwa ya zuwa ga Allah madaukaki kuma da kyakkyawan zato domin mai sallah da yanka da dukkan sauran ibada iya kyautata zaton Allah madaukaki zai ba shi lada zai ba shi sakamakon abin da wa quwwatul yaqin kuma in ba karhin yaqini ba ga wannan ba abin da zai sa ya zo yi wannan ibada wa tumaninatul qalb yan uwa cikin sallah ake samun nutsuwar zuciya wa ila idatihi kuma ya zuwa abin da Allah madaukaki yawa bawa tanadi aksu hali ahlil kibar wan nufra wannan saɓanin ma'abuta girman kai ne halin masu girman kai da ƙauracewa Allah maɗaukaki ko ibadodiji. Wa ahalul ghina anillahi hakanan halin wanda suka wadatu ne da Allah maɗaukaki. Allazina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim wa'anda ba su da wata bukata game da sallarsu ya zuwa ga Ubangijinsu. والذين لا ينهرون لا ينهرون له خوفا من الفقر هل لو سابانو wanda bassa yin yanka bassawa Allah madaukaki yanka tsoron talauci suna ga idan suka yi layya ko suka yi yanka abin da ya zamanto kyauta ce ko hadiya ko fidiya ko abin da ya kama da haka suna ganin cewa wannan zai rage musu dukiya su zama talakawa walihada jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna salati wa nuski dalilin haka Allah madaukaki ya hada tsakanin wannan bauta guda biyu ibada guda biyu yace qul kace manzo sallallahu alaihi wasallam kace musu inna salati wa nuski sallata da yanka ta lillahi rabbil alamin dukan suna Allah ne ubangijin talikai wa nusku azzabihatu lillahi ta'ala nuskukin nan yanka ne domin Allah madaukaki ibtigha'a wajhi ana neman yarda ubangiji ne da yanka fa innama fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala sallah da yanka na daga mafi girman abin da ake kusanta da shi zuwa ga Allah madaukaki fa innahu ata fihi ma bil fa'id dalati ala sabab domin Allah madaukaki ya zo game da wannan ibadodi guda biyu ya zo da fa a cikinsu wadda take nuni a kan sababi domin Allah madaukaki ta fasalli li rabbika wannan har ya zo da fa wadda take karantar da mu sababi li'anna fi'la zalika sababun lil qiyam bi shukri ma a'tahu Allah ta'ala min al-kautsar gane ko domin aikata wannan yin sallah da yanka sababi ne na tsayawa da godiya ga Allah maɗaukaki dalilin abin da ya wa manzo sallallahu alaihi wasallama alkawali na cewa ya bashi alkautsar a ranar aljanna ranar kiyama wa jalul ibadatil badaniya as-sala mafi girman ibadodi na gangan jiki ita ce sallah wa jallul ibadatil maliyati annahar kuma mafi girman ibadodi na dukiya shine yanka wama yajtami'u lil abdi fi salati la yajtami'u lahu fi ghayriha abinda yake tattaruwa ga bawa a cikin sallah bayya tattaruwa ga wani wata ibada kuma bayan sallah gane ko abin da bawa zai samu cikin sallah bai ya samun shi a wajen in ba sallah ba kama arafahu arbabul qulub alhayya kamar yanda ma'abuta zukata rayayyu suka sani kai magabata dewa manzala sallallahu alaihi wasallama da wani al'amarin duniya ya dame shi sai zabura zuwa sallah iya cewa arihna biha ya bilal ka hutar da mu da sallah ya bilal domin munajati ne saduwa ne da bawa da ubangiji a lokaci guda wa ma yajtami'u lahu fi nahari haka da abin da yake tattaruwa ga bawa a cikin yanka innahu idza qaranahu al-iman wal ikhlas idan ya zamanto imani da yin dan Allah ya hadu a cikin shi min quwwatil yaqin na samun ƙarhin yaƙini wa husnul zan da kyakkyawan zato ga Allah amrun ajib malai ce al'amari ne na mamaki wa kana sallallahu alaihi wasallama kathirus sala kathira sala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne mai yawan sallah shi yasa Aisha radiyallahu anha ta ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake matsawa kanshi da dare cikin nafiloli har ya kasance kawahuwan shi suna kumbura saboda dogo tsayuwa ya karanta bakara ya karanta nisa ya karanta ali imran a cikin raka'a guda ta tausaya mishi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me kake wahaltar da kanka bayan Allah ya gafarta ma zunubanka na baya da na gaba yace mata afala akunu abdan shakura yanzu ba zan kasance ba bawa mai godiya ga Allah ya mun ni'imomi ya mun kaza ya mun kaza ba zan gode mishi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan sallah kathirun nahar mai yawan yanka hadiya da ya kora sai da ya kora raƙumi ɗari ɗari raƙumi ɗari ƙultu malam ya ce waƙar ta zammanatu salatu min anwa'il ibadati kathira haka sallah ta ƙumshi dangogi na ibada masu yawa famin zalika na daga abinda sallah ta ƙumsa na ibada addu'a roƙon Allah makana ta ihdina siratal mustaqim bayan addu'o'i da za ka yi cikin sujada bayan addu'o'i da za ka yi a cikin tahiya bayan wanda za ka yi a cikin bayan sallah ta kumshi addu'a wata takbir da kabbara wata tasbihi da tasbihi wal qira'a da karanta alkur'ani wata tasmi da fadaka sami Allahu liman hamida wasana da yabo da za ka wa Allah maɗaukaki wal qiyam da tsayuwa war ruku'u da ruku'u was sujud da sujada wal i'tidal da daidaituwa wa iqamatul wajhi lillahi ta'ala da tsayi da fuska kai zuwa ga Allah madaukai duka wannan ibadodi ne wannan kuma sallah ta kumshi wannan wal iqbalu alaihi bil qalb da fuskantuwa ya zuwa ga Allah da zuciya wa ghairu zalika kum da kuma bayan wannan mimma huwa mashru'un fi salah na abinda aka shar'anta shi a cikin sallah wa kullu hadhihi al umuru min anwa'il ibada kuma dukkan wannan al'amurra na daga dangogi na ibada allati la yajuzu an yusrafa minha shay'un li ghairillah wanda bai halitta ba bai dace ba a karkata ta yi zuwa ga wani Allah madaukaki wa kadhalika nusk kuma haka nan ne yanka ya tadammanu umuran min al-ibada ya kumshi al'amurra na ibada كما تقدم في كلام الشيخ الإسلام كما يندي قباتا أتكم مغانا الشيخ الإسلام ابن تيمية قاتنا سما إندي وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والدي لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منان الأرض رواه مسلم malin ce wannan hadisi an same shi daga Ali dan Abi Talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya zantar da ni da kalmomi guda hudu da an ce kalma ta kumshi jumla shi sa ake cewa kalimatul ikhlas kalma ta ikhlasi ita ce la ilaha illallah kaga jumla ce amma sai aka ce mata kalma kalimatut tauhid to nan ma ba kalma ba ce ba maganganu ne guda hudu ya ba shi labari game da su ya zantar da shi ya ce la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba ya yanka wani abin yanka da sunan wani Allah wannan kuma abinda al'umma take ciki ko ba ta yanka ba za ta sa wani ya yanka domin duk yankan da boka da zai bayyayi dan Allah kuma duk lokacin da ka je wajen boka sai ya sa ka kayanka ya ce a kawo farar kaza baka kaza mai wake-wake mai kaza bakin bunsuru warin bunsuru shi dai kawai don ya yaudar mutane in an ce ma kawo kowane iri ai sai ka ga abin ba wani abu bane amma an sa ka kai ta wahala ta nema sai ka ga kai ashe abin ba karami ba ne kuma la'allar shaidanai aljanu za su mai umarnin haka nan saboda ya yi biyayya ya basu ya bi abin da suke kuma musulmi su ne za su je sai suke boka su bashi ya je yi wannan shirka to manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce Allah ya la'anci wanda ya yanka ba da Allah ba ba da sunan Allah ba dan Allah ba la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifanshi la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya la'anci wanda ya ba ɗan ta'adda ko azzalimi kan giya. Wannan ma babi ne wanda al'umma take cikin shi. Mutum zai zo ya yi laihi, ya yi ta'addanci saboda ya san wani iya da matsayi kaza, dandanan da an kama shi za a kira waya, wani ai namu ne. Shi kenan magana ta ƙare. Shi wannan wanda aka zalunta an zalunce shi kenan. manzala sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda zai ba dan ta'adda azzalimi kan giya ya hana a huddawa wanda aka zalunta haƙƙi in ka ce muhdisan haka ya dauka in ka ce muhdathan to kuma ya ya kumshi bid'a Allah ya la'anci wanda ya tattar bid'a ya yarda da ita ya aikata ta muhdathan نعم قال لعن الله من غير منار الأرض Allah ya la'anci wanda ya canza alamu iyaka ta gida ce ta gona ce ta menene ya canza ya ci iyaka to Allah ya la'ance shi abinda ya zamanto an san shi ga yanda yake mutum ya gusa shi da sunan zalunci ya karawa kanshi to Allah madaukaki ya la'ance shi wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi mala ya ce shi ana nihin ashar rawahu muslimin turkin wa fihi kissa imamu muslim ya rawaito wannan hadisi daga hanyoyi daban-daban kuma wannan hadisi iya da kissa wa rawahu imamu ahmad kadhalika imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi haka an abi tufail daga abi tufail can kuma mun ga daga عبد الله علي بن ابي طالب قال قلنا لعلي مكة cewa علي رضي الله عنه اخبرنا بشيء اسره اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ba mu labarin da wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siranta mashi ya hada ma sirri bai gaya wa wani ba fa qala ma asarra ila shay'in katamahu an-nas ba abin da ya boye min wanda ba abin da ya siranta min shi katamahu annas wanda kuma ya ɓoye wa mutane bai gaya musu ba da ta gaci babu wani abin da ya gaya min a ɓoye wanda bai gaya wa mutane ba walakin sami'tuhu yaqul sai dai naji naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah wa la'ana Allahu man awa muhdisan sai aka yi tabdili can ne man la'ana walidayhi dan kuma ya kawo shi awa muhdisan wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara tukhumul ard can manar al ard kuma ma'anar su guda tukhum da manar ma'anar su guda wa ali bin abi talib ali na abi talib shine huwa al imam amirul mu'minin shugaba imam shugaba amirul mu'minin amirul mu'minai abul hassan al-hashimi wanda ake wa alkunya da baban hassan dan bahashimi ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zawj binatihi fatima az-zahra kuma mijin diyashi fatima zahra wa kana min asbaqi sabiqin al-awwalin Ali bin Abi Talib ya kasance na daga wanda suka yi shiga musulunci tun daga farko sabiqin wanda suka yi rigayi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rene shi daga cikin sahabban da bai tauba sun kuyawa gumke bautawa gumke domin ya taso a kalkashin tauhidi a kalkashin musulunci wa min ahli badar kuma na daga cikin wanda suka halarci yakin badar wa bai'ati ridwan da yarjejeniya ta wurin ta ridwan wa ahdul asharati al-mubashirin al-mashhurun bil janna al-mashhudu lahum bil janna kuma ɗayan goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida da cewa 'yan aljanna ne wa rabi'ul khulafa ar-rashidin hudun khalifofin manzala sallallahu alaihi wasallama ne wanda ar-rashidin shiryayyu masu shiryarwa wa manaqibuhu mashhura darajojin ko falalolin Ali ibn Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su shahararru ne qatalahu ibn Muljim al-Khariji ibn Muljim ya kashe Ali radiyallahu anhu ba Khariji dan ta'adda في رمضان سنة أربعين أتكون وتر رمضان هجرة تنا الشكرة أربعين أبو بكر شي يسير بقى كشش بو عمر كشش أكي عثمان كشش أكي علي رضي الله عنه كشش أكي nan kisa na manya-manyan malamai da sabai ba wai abu bane sabo wani sunna ce na'am قوله لعن الله اللعنة البعد عن مظان الرحمة لعنتنا لعن الله الله يلعن ما ليش اللعنة لعنتنا البعد عن مظان الرحمة نيسة الدورن دا أكي تمان رحمة باوي إتكان تبا إن دا أكي تمان انت ما سي أن نيسة الدمتن دا ومواطنها دورا رنتا قيل واللعين والملعون man haƙƙata alaihi la'ana malamai suka ce la'in ko a ce alla'inu la'antacce ko mal'un wanda aka la'anta kinan can ismu fa'il nan nan ismu maf'ul man haƙƙata alaihi la'ana shine wanda la'anta ta cancance shi aw du'iya alaihi biha ko kuma aka mai muguwa addu'a da shi da ita qala abu sa'dat abu sa'adati yake cewa aslul la'an at-tard wal ibti'ad min Allah aslin la'anta shine korewa da nisa taswa ga Allah daga Allah madaukaki wa min al-khalqi kuma daga abeban halitta as-sababu as-sabbu du'a wannan daga Allah ne amma daga abeban halitta an ce la'anta to shine zagi da mugun addu'a mutum ya ce Allah ya an ce ka mugun addu'a cewa mutum la'antacce wane la'antacce ne to ya zage shi qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn tabiya wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce wa ma'anahu ma'anashi inna Allah ta'ala yal'an man istahaqqa la'na bil qawl yace lalle Allah madaukaki na la'anta wanda ya cancanci la'anta da fada kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa as-salah min ibadi kamar yadda Allah maɗaukaki yake yi wa wanda ya cancanci rahama da kyakkyawan ambato daga bayan shi, Allah na wa bayan shi salati, kamar yadda yi wa manzon sallallahu Alaihi wasallam salati. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatin Allah ga bawa shine Allah ya ambaci bawa a wajen manya-manyan fadawan Allah maɗaukaki mala'iku. malawul a'la ka ku duk wanda Allah ya ambace shi da alkhairi a fada Allah to tabbata ya rabbanta to kamar yadda Allah madaukaki yake la'antar mutum haka yake wa kamar yadda yake wa mutum salati haka yake la'antar mutum wanda ya cancanci la'anta qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur وكان بالمؤمنين رحيما تهيتهم يوم القيامة يوم يلقونه سلام الله مدوككي هو الذي يصلي عليكم shine wanda yake ambatanku da nema da rahma da gafara a wajen manya-manya fadawan Allah mala'iku wa mala'ikatuhu su kuma mala'iku ma suna muku salati su kuma salatin mala'iku da bawa nema mai rahma da jinƙai da aljanna da gafara liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur lamun at-ta'lim dan mi dan Allah madaukaki ya fitar da ku daga cikin duhun kafirci da zalunci da shirka ya zuwa haske na imani wa kadhalika wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukaki ya kasance kuma ba zai ya kasance dauman mai rahma ne ga mu'mini kana rahiman bil mu'minin mai rahma ne ga mu'minai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu su lokacin da za su gamu da Ubangiji salam shi ne sallama, salamun salamun aminci aminci. Waƙala haka Allah maɗaukaki na cewa, Inna Allah la'anar kafiri na wa'adda lahum sa'ira. Allah maɗaukaki ya la'anci kafirai kuma ya musu tanadin wutar sa'ir. Waƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce mal'uni suna la'antattu. aina ma thuqifu ukhidhu duk inda suka kasance an riske su za a riske su a damke su wa qutulu a kashe su taqtilan kisa kashewa wal qur'an kalamuhu ta'ala alaysa al qur'ani magana Allah ce madaukaki auhahu ila jibril wanda Allah madaukaki yayi wa jibril alayhi salam wahayi da shi wa ballagahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shi kuma Jibril ya isas da wannan zance na Allah ga manzo wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi wa Jibril sami'ahu min Jibril ya ji daga Allah madaukaki kama sayati fi salati kamar yanda zai zo a cikin sallah insha Allah ta'ala in Allah madaukaki ya yarda fa salatu sana'ullahi ta'ala kinan sallan nan yabon Allah maɗaukaki gabawa domin lafazi na sallah ya kumshi addu'a roƙo Allah ya roƙi wani sai aka gane cewa domin roƙo sallah sai aka gane a sallah Allah gabawa ba wai roƙo ba ne shi ne zai yabi yabo da ba shi rahama shi ne malam ya ce fassalatu sana'ullah ta'ala كما تقدم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب الله مدوكاكي شيني كي yin salati kuma shi ke bada lada kama dalla ala zalika alkitab was sunna kama yanda alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu suka tabbatar da haka wa alaihi salaful umma kuma abu sa wannan tafarki ne manya manyan magabatan wannan al'umma tun daga sahabbai da tabi'ai da atba'in tabi'in suka suke kai قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة إمام أحمد وأن رحمة الله تكار تبتا أدريشيتي لم يزل الله متكلما إذا شاء الله بيقوشي بمي مغانا إذن يسو كنا صفة ودى تزمنت اختيارية ودى إذن متمشي إن الله مدوك كيسو سي مغانا إذن تي ina ga sai mu tsaya kan wannan gaba ta qauluhu man zabaha li ghairi Allah abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk